أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون بالأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara dorinmu a markazin ahlus sunna wal jamaa wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna Laraba 26 ga wata na Ramadan hijira shekara 1400 da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da bakwai da ishirin da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu a darasinmu na jiya cikin zukuruf mun tsaya aya ta takwas cikin dukhan kai cikin dukhan aya ta takwas in insha Allah za mu tashi aya ta tara insha Allah kayin nan ɗan tambayoyin da na samu cewa wannan yana cewa a cikin hadisai da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana na ceton yara ga uwayensu to uwaye maza za su ceta ko mata to ka me ka tabi an ce uwaye me yasa kuma za a ware dole ba kai wahala ne me kura an ce uwaye wace maka ta ka uwa ko uba uwaye aka ce kuma yasa za a ware ta ɗaya ne ba bambanci mace ko namiji uwayen shi kuma sai mai magana shi ta ce wai mace ce take ciyar da gidan to yanzu sai zakatul fitr ta zo sai namijin sai bada to me da da mu shine haƙi akan shi fice da gidan shi to zakatul fitr sai wancan aka dauke mishi ta dauke gidan kuma yanzu Allah sa sai bada me matsala ta tayin da kullum Allah amsa sai mai maganar cewa zakatiya guda ta zakka kono ta yi shi yanwa masa'alar zakka za ta fitar duk da bayanai da ake yi tiya guda ƙololuwa tiya cikin mafi matsalawa khairan ko khairun da ƙarin alheri ne diyan da aka juya tiya guda ta huce sa'i guda da wanda ya ba da tiya tiya ya ba da ƙarin alheri ya ƙarin allah bashi da dafur amma ya yi maksimum iyaka mai huce kenan baka abin abokan aro tiya tiya ta cikin allah ƙarin malada ya yi ba da matsala kan shi a abin awo ne yake da matsala wasu kawo kilo biyu da rabi wasu kawo kilo uku shi dai a gaskiyar magana idan maka doki asalin magana mudi cewa da dama sa kuma su girma ta kilo biyu da gram 30 da kaɗan wasu ɗari da hamsin din da ya gaskiya kilo biyu da rabi gaba da shinkawa ko bakuroni ka ba da kilo biyu da rabi gaskiya ka hudu zakata ka hudu biyu da rabi kenan sashe biyar ɗin makaroni ce ko spaghetti ko na mutum guda wallah wallah ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل هم في شك يلعبون bayani ya gabata na bayanin kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala na cikakken mulkin Allah da yake tasarrufi ta hiyar da samai da kasai kuma daman shi ne mahalicin kayan shi bayan tabbatar da cewa dai Allah subhanahu wataala mai wannan ikon shine wanda yake babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma shine mai ikon halittawa rayawa da kashewa wannan bayani bayan ya gabata astabalum fi shakkin yana duk da haka waɗannan mutane da ake magana da su a wancan zamanin gudeshawa suna cikin kokonto game da manzanci suna cikin wasanni cikin shagala da haka Allah ba mu zan shi umarnin Ja'far Taqi yau matata sama bi dukhanin mubin mana kurin ka yi jira yana ba imani ba za su ka yi jiran ranar da sama za ta zo da dukhanin mubin da hayaki bayananne yanwa hayaki bayananne wannan idan mutum ya karanci alamatu sa'ad al-kubra ana kawo wani hayaki da zai bayyana a ƙarshen lokaci wanda wannan magabata ta sahabbai suka samu saɓani kan wannan dukkanin mubin wanda yanwa shi wannan akan samu su wuri da dama saɓanin sahabbai akan safkar wata aya kowa zai iya kawo abin da yake ga shi akan ta sauka kan ya samu saɓani kuma kowa ya kama abin da yake gani shi ne abin kowane yana iya wakana amma kuma aya akan mai ta zo akan wani ake samu saɓani zai misali kan wannan shi abu labin mas'ud yana da wannan aya tuni ta ƙare tuni hayaki ya bayyana akwai abin da ya tabbata a nasarar da sallam bayan ta'addanci tsagerancin kodin shawa manzana ya roƙi allah allah allah ka gama su da shekaru in shekaru annabi su shekarun yunwa da bala'i ya musu addu'a na wasu zama ya gama su kodin sha da kodi da bala'i wanda abin da ta kama su kodin shawa bala'i ya kai bala'i yunwa ta kai yunwa har ta kai a cikin wani lokaci manzala ya yi yana madina suka turo na ga musulmi a kan cewa jihar rikin muhammad na tsakanin wannan dangi da yan sun tabbatar da bala'i daga allah duk suna adawar ba da shi ba suna kai shi amma suka ce a zo a tambaye shi allah wannan abin da ya rike ubangiji allah ya rike ubangiji shi suke wani mana bala'i to an ce wannan bala'in da ya same ƙorin shawa yunwa ta kai yunwa idan mutum da kai sama sai da ganin hayaki kamar hayali ne kamar hayaki kada mutum shan yunwa ido mana fasin yunwa ta yunwa sai ganin sai ganin hala hala a sama hayaki hayaki to shi ibn mas'ud sai ce wannan dukhanikin shine ya rufe da yazo wanda Huzaifa ce a ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama za su tabbata gaba kiran na baban bawana ba gima tsakanin mu akan mas'ala ko ne dai shi ya ga akan wannan akan wancan ne amma wannan hakin tabbata ya bayyana a wani lokaci ko ne yayi wancan kuma kiyama ta zai zo a ƙarshen zamani kenan sabani kan asbabun nuzul ba misali yanzu abin da shahara annabi sallallahu alaihi wasallam kan mas'ala tahrim haramta matan shi ne ko zamu ce eh mariya kaga wannan akwai masu kawo me sababin ruwaya duka bukhari ya kawo kuma cewa nan sallallahu alaihi wasallama yana kewaya tsakanin iyalai shi a sunna mutum idan yana da mata mace sama da daya yana iya zuwa gidan kowace ya ga lafiyarta ba matsala ba ce ba da mu al'adun mu nan ba a shiga ko a gidan guda ma daki daban-daban baka shiga daki wance da kalle ka ko makai man to riga ko na abu zai ta aiko mun daga daki da kowace daki ka ci aiko mun in shi daki kalle yana al'ada ce ba ba lai ka shiga dakin daga lafiyarta ka wuce sai ka je gidan wannan galaye ta ka wuce manzala yana zagaya gidan iyalan shi gaba daya da salama a hawa ta to suka lura yana jimawa a gidan Zainab tsakanin Mariya da tsakanin Aisha da Hafsa take suna da haɗin kai tsakanin su suka yi dana musu na mata wanda dai aka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da aka ce kaza kaza ya suka ce a suka ce shana ku ki fara Allah fara abin da yake mara kyau mara dadi wani shi ka shago shi ko da bai so yi wani a cikin shi karshe ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya haramta wannan abin sha kana ta haramta wace wani abu ne haramta dan ya samu lahiya ta zama lahiya da mata yayi ba ba karshe shi na wannan haramta shi ba a ce zuwa ciki ba shi to wani wani labari ya zo shi ma tabbas mariya hafsa ta tahi unguwa sai ta samu manzala ya zo ɗakinta sai su mariya a ɗakin shi sadaka shi wannan abu ya ta da hankalinta ta ce kamar za a ce mata mutunci a ɗakinta da za ka za dai na ji hankali ke shi ke daga yau na haramta ta na haramta ba da ke kaga na haramta wacce can haramta zumuwa na haramta haramta mariya ta ma kowane abin ayat ta sauka akan tazim kowanne ya magana amma aya kai ba suke magana ta yi kusa da magana har mutum mali ba suke magana kenan nan kuma mas'ala ce ta wani hayaki zai min imani wani ya ce alamomin tashin kiyama wani hayaki zai zai ya san bai kiran sama wannan kuma hakita wani hakin kowa zai kai shi tabbas shi ne akan wannan kenan za mu ɗauki wannan aya ta magana hayaki ne daga cikin alamun tashin kiyama kenan Allah ce balun fi shakkin yan abun suna cikin kokonto suna wasanni fartar yawma tati sama bi dukhan mubin kai jira ranar sama za ta zo da hayaki mabayyani ya ga shan nasa hada azabun alim wannan hayaki zai lillibe mutane da suka ce wannan wata azaba ce mai tsanani ربنا كشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين to kaga anan maganar Abdullah bin Mas'ud take da kari za ka wannan abu wani abu ne wanda ya wakana a nan duniya ganin gani ba su yaki cikin magana yanzu bayan cewa dama shi a bayanin shi kamu ne na Allah ya musu da wannan bala'in yunwa kuma suna roƙon rabbana ka shifa annal azaba Allah ka yaye mana wannan azaba tami ta wannan wari da bala'i da Allah kama su inna mu'minun za mu yi imani za mu yarda irin da ya muka zanta labari na kusa da nan na ibdawa mutanen fir'auna da musa alaihissalam idan aka tufan su ce za su yi imani a ɗauke a ka jarar za mu yi imani a ɗauke a ka kuma haka suke hali suke na halin mutane marasa imani za su yi imani in abu ya ɗauke da zaɓi ya ɗauke sai su koma gidan shiya to nan ma irin shi ne cewa suna roƙon allah ka yaye mana wannan azaba za mu yi imani allah ce an na lahumu zikira wa kad ja'ahum rasulun mubin ta ina ma'ana ta ina za su wa'aztu sun ki imani manzo daga wajen Allah ya zo da hujja sun ki imani suka karɓi imani kai da nan faɗi suke ko faɗi ne suke yi mi da su wannan mu suke bukatar su yi wa'aztu an ba wannan ba abin da ya gabata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo masa shi na manzanci summa tawalla anhu thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون yace summa tawallaw an wannan kira da manzo musu bayan sun nemi ayaye an yaya annabi da ya kauda kai ma'ana daga ma'ana kenan sha musu lafiya ya bar su sai suka bada baya wa qalu mu'allamun majnun sai suka ce manzo Allah mu'allamun majanun nan cewa manzon Allah shi ma mu'allam kenan karanta da shi yake kenan wani ke koya mai wani abu na shi koya mai kuma haukaci ne hauka ne ya same shi ake jefa mishi wasu kalmomi a cikin haukan da yake gamu haka suka jami shi kenan mu'allamun ne majanun wanda ana karantar da shi kuma haukaci ne bai da hankali kuma shi abin da ke wadin game ne ake yake gamu duk wannan suka ne gare shi Allah ce ina kashiful azaba qalilan innakum a'idun wannan azaba da suke ciki da suka nema a yayi Allah ce zamu yayi zamu yayi azabar kuma innakum a'idun za ku sake komawa hali kin yayi azabar bai sa imanin wadi suke yi amma idan aka yayan sace za ku koma kuma tabbas sun koma kin shine bayan komawa Allah ga masu kuma da azaba ta badar wadda Allah ya gama da su yawma nabtishu al-batshata al-kubra inna muntaqimun
yawma nabtishu al-batshata al-kubra ranar zamu damka damka mai girma inna muntaqimun mu Allah ce masu masu masu masu ramo gayya ne ma'ana masu kamu na azaba ne nan Abdullah ibn Mas'ud abin da ke bayani wannan kamu da Allah musu bayan an yaye waccan azaba da suka nema a yaye an yaye suka koma gidan jiya ba abin da ya canza nasu su kuma shi da Allah musu wannan kamu kamu mai girma an musu kamu a ranar badar domin a badar duk wani shugaba na ƙurashawa manya-manyan da ake jima jagororin duk mafi yawa a badar al'akashin su kenan wannan shi ne kamu mai girma da Allah musu wannan shi ne bayanin bilamin mas'ud akan wannan aya tana magana ne kan wani abu da ya daga ya gabata a badar
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين نعم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نونا مغانا تقول شابا ينتا Allah ce kahin su shawa mun jarrabi mutanen fir'auna duk jarrabawa ce tsakanin shi annabin da mutanen shi da irin wannan gugurmaya ko inkari ga manzo na Allah ya wakana Allah ce kahin waɗannan mutane mun jarrabi mutanen fir'auna wa ja'ahum rasulun karim su ma manzo mai karamci daga Allah ya zo musu da sako daga Allah an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin Musa yayi kira ku zo ku zo zuwa gare ni bayan Allah ni manzo ne kuma amintacce ne daga Allah ku zo wa Allah ta'alu ala wa Allah Allah ta'alu ala Allah inni آتيكم بسلطان مبين wa Allah ta'alu ala Allah nan kinan ya maza ku zo zuwa gare ni ya bayin Allah ni manzo ne daga Allah kuma amini ne a ce amini kinan bai tsari bai da yadda aka ka aka sa aka aiko mishi shi ma isarwa ce zai aikin manzanni kenan duka manzannu wa mana ne haka suke bakin abin da Allah ya gaya musu shi suke hodi ba da ba kare rasulun amin wa Allah ta'alu ala Allah kakku yi girman kai ma'anan kadda girman kai isa ta hana kuɗin ban gaskiya wannan kuma shi ya kai sai baro su ganin su kaman su su bi isra'ili su masarawa su bi ɗan gidansu baransu wani abin gidan ya sa musu girman kai sake musu kira kakkuyi girman kaiwa game da maganar Allah cewa Allah ta'alu ala Allah domin Allah ne shi wani manzo ɗan saƙon Allah ne kai dan kaje kawai girman kai da wa kake na Allah kawai girman kai kace wa Allah ta'alu ala Allah kar ku yi girman kai akan akan Allah ma'ana game da kira na Allah inni atikum bi sultanin mubin ni kuma nazo muku da hujja karara abin da ke tabbatarwa shi ni mun zo daga Allah nazo da hujja karara da haka nan kar ku yi girman kai kada girman kai yana gumin gaskiya
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون na'am wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu to wannan an san dama irin wannan manzanni sukan game da barazana daga wannan aya tana karantar da kai Musa ya samu barazana ta kisa ta za a kashe shi ne kita wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsari neman kariya da ubangiji na kuma ubangijin ina neman tsari a wajen Allah akan maganar ku ruke neman ku jehe ni ina neman Allah ya mun tsari Allah kare ni wa in lam tu'minu wa lam tu'minu li fatazilun in har ba ku yi ba imani da abin da nazo to ku sha mallaki me ka kashe ni abin ya kashe an har ba ku yadda ba da sakon da na kawo to to fatazilun ku sha mallaki anan kenan ku bar ni haka ta eh fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun yana Musa karshe Musa ya roki ubangiji da cewa da waɗannan mutane mana mujirme ne ba sa imani kenan iyayen musa iyayen mami iyayen ma Allah gama da su kai mu yaku mutane ba sa gyarawa
فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون
tunan kenan bayan Allah subhanahu wataala ya amsa addu'ar annabi Musa alaihissalam ta neman Allah ya halakar da waɗannan jama'a tun da ba sa imani idan ta nuhu to shi ne a nan Allah subhanahu ta ba Musa umarni da cewa ga yadda za ka yi fa'asar bi ibadi laila yanzu ka bi dare kai da bayina nan bayina isra'iliyawa yan wa Musa alaihissalam don an san ikon fir'auna da ƙarin fir'auna ba su fito ƙarara sun kare shi abu suke nema su gudu tsere kuna ya ka ba su lokaci cikin dare za ku bi dare ku kama hanya kuma Allah ya ba su labar cewa innakum muttaba'un bin ku zaya mawa ku bi dare kuma bin ku za a yi cikin daren dan fir'aun tabbas ya samu labarin kuma na isra'iliyawa sun gama kai sun mutu cikin dare a nan da yake wake lattacewa ina wani shi su kalilun wani lalala ga'i zuwa da shi wani yan jama'a yan tsirarin wannan sun husata mu mu kuma mutane ne wasa tara zaka zaka za maza a bi su haka ya tada ya tada ya tada wa ku wannan wannan kishi kasa musarawa ta ka'abar waɗannan bayi tsiri maza maza a bi su a mai su shi ne ga labari innakum muttaba'un za a bi ku idan ku bi cikin dare za a bi ku shikenan na shi Allah ya ce watarkul bahara wa hawan innahum jundum mughraqun ko zakaran zaka ko nan kenan nan meye wakana anan Allah subhanahu wataala ya gaza ta mana kissar kun an kawo labarin an ba Musa umarnin ya bi dare an ba mu labarin bin su za a yi nan kuma kuma labarin ga yanda ya waka nan an saka saman kisar har musa ya je bakin ruwa sun tunkaro shi ga musa ga fir'auna gaba da gaba za a gamu kowa ga- ga musa ga fir'auna suka ce inna la mudrakun musa ce kalla inna ma'i rabbi sayhadin duk wani abin ya gabata musa ya zo bakin ruwa ya na mun tsira da jama'a shi babu jirgin ruwa kuma ga fir'auna ya dano Allah ce falamma tara al jama'an ala ashabu Musa inna la mutrakun lokacin da wa'annan jama'a biyu ga tawaga ta Fir'auna da jama'a shi sun tunkaro ga Isra'ilawa bakin ruwa cikin falamma tara al jama'an lokacin kowa ya ga kowa ala ashabu Musa inna la mutrakun sai mutanen Musa kan Isra'ilawa suka ce shikenan an isko mu Musa ce kalla inna ma'i rabbi sayhadini Musa ya san alƙawarin Allah bai mai alƙawarin na manza Allah bai bai turtar da shi Musa kan ya ce masa kalla ya tsawar cewa a isko mu ya san bai yi wa isko su da ce yace ina tare da ubangiji Allah zai ba mu wuta yanzu a lokacin nan ne aka mai wahayin na ka bugi teku kuran kaga abin zai iya bugun teku kuwa ta dare gida wani goma sha biyu suka shiga kuma bayan sun shiga dai abu ne Allah ana Allah wurin Allah kama labarin sun shiga sun yi nisa sun kusa wuta gaba daya wasu sun wuta Musa alayhi salam shine ya nema tunda ya tsira Fir'aun ya cikin ruwa akwai sauran a baya ba su shigo ba amma Musa sun wuta daga bakin ruwa shine Musa alayhi salam zai buga teku ta game Allah ya ce mishi watarkul bahra rahwan ka bar teku yadda take a nutse kalm a nutse ka bar ta yadda take irahawal innahum jundu mughraqun su wa'annan yan baya duka runduna gaba daya duka za a girme da su shi Musa da tsere shi suke game shi kuma akwai saura shi kuma Allah ya ne duk kowa ya girmiya sai kowa ya shigo to Musa gaugawa ce ke shi tunda shi ya ya huce Allah ta miji a watrukul bahra rahwan ka bar teku yadda take innahum jundun mughraqun wannan wata runduna ce wanda za a jirbi da su gaba daya
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
na'am Allah ce kam taraku min jannatin wa uyun nan ana karantar da mu labarin waɗannan mutane na fir'auna Allah ba su ni'imu iri iri duk abin da suka mallaka na wannan daula Allah ce kam taraku mana nawa da yawa suka bar jannatin wa uyun garake da idanun ruwa wa zuru'in wa maqamin karim da shibka iri iri da makamai masu girma na wani nishadi na gwada isa duk sun bari a baya wa na'amatin kanun fiya fakin da duk wata ni'ima jin daɗi na'ama jin daɗi na nishadi kyakkyawar rayuwa da abin su yanzu kyakkyawar rayuwa da suke cikin nishadi duk sun bari a baya ga su a cikin ruwa Allah ya dirje da su duk wani mai faɗi a ji duk wani mace a wannan ba wanda ya koma gida Allah musu talala amma ƙasa na bani ga abin da ya wakana sun bar gida sun bar dukiyar sun bar mulkin gaba daya Allah ce kazalika wa awrathna qauman akharin haka yadda kaga haka Allah ya gama da su ya gadar da dukiyar zuwa ga wasu mutane daban su waye Israiliyawa Allah ya gada dukiyar su Allah Allah Allah ya gama da su fama bakat alaihim as-sama wal ard wa makanu munzarin wa'annan mutane sama ba ta yi kuka ba ƙasa ba ta yi kuka ba saboda rashin su wannan zahirin magana ce duk da akwai ruwa yake kawo da tafsirin magabata kan mas'alar sama da ƙasa mai imani duk lokacin da yake bautar Allah ko da yake bi zuwa sama da ƙasa inda yake bauta ma Allah wani abu da yake wani abu da suke so kenan rashin mai imani sama na kuka ƙasa na kuka saboda sama na kuka saboda rashin da ta yi na zuwa hawan aikin alkhairi na mai imanin ita kuma ƙasa ta yi rashin wani mai bautar Allah samanta sai sama sama suna kuka saboda rashin mai imani to zo da mutanen banza kuka bi zai sai sama ta huta ƙasa ta huta da jaraba eh shine shine da an huta sun huta da jaraba sun huta da sun banza ke shi da aka ce kenan fama bakata alayhim as-samaa wal ard sama ko kasa babu wanda ya kuka akan mutu akan halakar da wa'annan kuma ce wa ma kanu munzarin kuma Allah ce ba a musu mana ba a ba musu dakaci ba ba a musu jiran komai ba Allah kun ya gama da su ba wa jiran komai eh ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين تبس wannan abin da ya wakana ai ɗan shekaru shekaru akai da dama su bani isra'il suna ƙalƙashin daula ta fir'auna ana gana musu azaba ɗan wa a wancan zamani su ne bayan Allah wanda suke tare da annabin Allah duk matsalarsu su ne da bayan Allah da ba sa bautar gumki ba sa bautar wani Allah suna tare da annabin Allah Musa alaihi salam kuma a can da makahin Musa ma al'adar su ma abin su gada sun gada addini na annabi Yaqub da annabi Yusuf a garin haka suke ake rayuwa gari su ne yancin rani ba su gari ba su kima amma ba su addinin musarawa amma kun baki ne yancin rani ana galaza musu to yanzu lokaci ne yayi kenan Musa alaihi salam ya zo daga cikin aikin shi kiran Fir'aun zo ga hanya ta kware da ‘yantar da buru Isra'il Yahuda su daga bauta ta ƙibdawa su koma Falastin asalin yin aikin Musa da salam shi aikin Musa ga banu Isra'il yanzu kenan Allah ya tsirata ya halakar da Fir'auna an tsiratar da banu Isra'il min al'azab muhin daga azaba ta wulaƙancin aikin musu kamar zaman bayi duk da barin da ya kama ɗiyansu ya kashe ya kurin ba mai magana ya kama ɗiyan maza ya kashe eh ya kashe kurin don ka samu iri ka samu wani wanda mulki zai waje a hannun shi ko ba ka yi ta ba ko ba mai magana ba mai hana shi ke sun waje cikin azaba in wani kuma ka san kullum mutum dogara ga Allah lokacin da ake musu wannan azaba Musa alayhi salam dama tun ya yaro a musu da kashe ɗinsu Musa da ya girma ya zo sako an ci gaba da yi suka ce Musa ka ga dai kayan ka zo abin wannan yayi an mana azaba ka zo an ci gaba da yi yace ku yi hakuri ƙasa ta Allah ce yana gana ta ga wanda yake so ku ci gaba da mota ku koma ga Allah dogara ga Allah ku koma ga Allah kullum dogara ga Allah sai kamar abun kamar hira ce ake sai kamar Musa ma bai tsaya da su kamar sai Musa ya zo mana ce aka ina ta mafje to ce ce ne ya zo ce ce da kanin Fir'auna amma suke ga cewa to kai ka zo ma ai yanzu ka zo ma ana yi Musa to saka abu ne kamar wani abu ne bai yi wa a shi dai yau da gobe yau da gobe wannan alƙawarin na Allah da ya zo da hannun Musa alaihi yau ya tabbata Allah ya halakar da Fir'auna a cikin ruwa su kuma Allah ya ‘yantar da su wadda suka hannu wannan azaba kuma abin da fir'auna ya bari na mulki Allah ba su shi ne a ce alƙawarin Allah in yi tabbata ba mu hana ta tabbata kenan Allah ya ce kenan mun tsiratar da bani Isra'il daga azaba ta wulaƙanci ne azabar mu min fir'auna wannan azaba da Allah hudu su ga maka azabar fir'auna kuɗin innahu kana aliyan min al-musrifin fir'aun kwarai yayi girman kai ya fita gona da iri ko mabannaci mabannaci ne fir'aun iya kabanna wala kad tarnahu wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
Allah ya ce wala kadaktar nahun ala ilim alal'alami Allah ya ce mun zaɓi wa'innan jama'a ta banu Isra'il a kan masaniya Allah ya san me ya zaɓa Allah ke da dalili Allah ya san me yasa ya zabi wannan jama'a akan sauran jama'ar zamanin su alalamin nan idan mutanen zamanin su wa atainahu min alayat ma fi bala'un mubin mun ba su ayoyi daban-daban wanda wannan ayoyi tabbas jarrabawa ce ga mutane Allah ba ba su ayoyi da yawa a hannun Musa alaihi salam su tabbatar da manzo na Allah kuma da ayoyin suka bayyana a hannun su irin su man wa salwa da ke da teku da Allah yayi abin da ba taba yi ba teku ta bude kai tsaye ta bushe a taka a huce kuma ta game bayan wannan aya ta sun huto cikin daji babu wani gari babu abinci ba komi tun da Allah shi hudu su Allah bai masa karba sai kurin da sahe kurin tsuntsaye su sauko su ya sauko bisa ita shi ya kama tukus ka kama kurin ka yanka kurin ka ci tsuntsaye ne kuce ba shi ta wannan salwa alman kuma dan horo-horo abin sha a kuce sa abin sha da sha gidadi kurin da sai kaman a kamar a raba kurin duk ko ina kurin sai kurin ta ce ta ce kurin shi a wace alman kaman zuba to zumu zumu da suka tarbuwa kurin ake sha ga nama ga abin sha tubus ba ruwa ba kiwo kurin da sai tashi kullun sai kullun sai sama kurin a yanka a ci kuma gobe haka suka ci wannan ni'ima kuma ce hikimar Allah ga rana ba gidaje Allah musu girgije yake musu inuwa ruwa dutse ne daga cikin dutse ido goma sha biyu babu wahala don ayoyi ne Allah yi da ya jarabe su a hannunsu hannun bari su rayu ta makwamci hannun musa alai salam ya ce in haula inna haula la yaqulun wa'annan kenan ana nake yanzu wa'annan mushrikai yanzu la yaqulun ko nan ko suna cewa in hiya ne ko in hiya illa mautatun al'ula wa ma nahnu bi munsharif yanzu wannan abin da ya gabata aya ce ga mai hankali wajen koma zuwa ga Allah da imani da manzannin Allah to amma yanzu ga wa'annan mushrikai na manzan Allah da ya rayu da su Qurayshawa su suna nan cewa suna cewa ai in hiya illa mautatun al'ula ai babu wata ma'ana babu wata lahira illa mautatun al'ula ba wata rayuwa daban ma kurin mun mutu wannan daga mutuwa an ƙare ومن هنا بمنشرين باب تادم كان باب الآخرة كما فأتوا بآبائنا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا
wannan iya karantar da mu yadda ƙwarin shawa suke inkarin tashi a hisabi wai bayan sun ce cewa babu wata mutuwa ta biyu kenan bayan mun mutu an ƙare ba tashi kuma suke ƙaru da manzo Allah cewa fa'atu bi aba'ina in ka ce akwai kiyama to a ga uwa mun duka kabar uwa mun sun mutu a tado su mamagani tashi ne fatu bai aba'ina in kuntum sadiqin in gaskiya ne ana tashi ba mutuwa ga uwa mun su mutu a tada su wadin neman wai a kure ne a kure manzon sallama cewa ya tada uwayen su in ha akwai kiyama wannan ba shi bane ba Allah subhanahu wataala yana abin da su irin wannan ya hauka na hannun Isa alaihi salam man bi wa ka Allah bai so ba a tada uwayen su amma ai sun ga ayoyi na ayoyi imani ne kawai sun imani abin da kai na aya ya ishe su musu sallama aya ta ta musamman ta ta karan kansu wa tada uwayen su gashi nan gaskiya ne a tare uwa yau Allah ce ahum khairun am qawmut tubba to su waɗannan mutane Qurayshawa su suka yi alkhairi matsayi da girma ko mutanen tubba mutanen tubba su Qurayshawa suna labarin wani sarki ne shugaba a Yaman wanda ya daula ya mulki sashen mulki a dagamar su to wai ku ne kuka yi alkhairi ko mutanen tubba kenan Allah ya gama da wancan kuwa za ku gagara Allah sai muku gagara Allah magana kenan Allah ce a hum khairun am qawmut tuba wallazina min qablihim ku kuka yi alkhairi ko mutanen tuba da ma al'ummomi da aka yi kahin mutanen tuba da Allah gama da su ku da su wai wani to wa'annan suka bata da halakanahu Allah ce mun gama da su su wa'annan kin da suka wuce Allah ya halakar da su hukum ku yi su komai ba dan na kina akwai jan hankali dan ka dan kun ga Allah ya kyale ku ba shi bane shi ke da ku tsira in dai ƙarfi ne sauran wa'annan sun yi kwan labarin su amma Allah ya gama da su da su da nuke labari ma muku labari Allah game da al'ummomi daban-daban to kenan ku za ku gagara Allah ne kenan dai a takaice nan jan hankali ne kadda abin da ya samu wancan kuma ya samu innahum kanu mujrimin su wancan da Allah ya halaka me da halaka su a dalilin ijra domin dalilin miya gullahin su shi yasa Allah halaka da su kenan ku za ku gagara Allah ne nan jan hankali ne kayan za ku tazo kuma ku gyara kenan ko da irin tashi وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا ولكن أكثرهم لا يعلمون
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين Allah ce ba mu halicci ba sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su haka kurin ba mu nufa kuma ci dan wasa mana walgi abin da bai da ma'ana kurin Allah ce a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un ta fata'ala la mulkul haqq yace kuna tsammani haka kurin aka yi kurin a ci a sha a yi bukata mai arme ya arme ya ci mai kyau ya sha mai kyau a kwanta a tashi haka kurin rayuwa haka kurin an kare haka yi tsammani haba Allah ya kai haka ne ya aikin manzo Allah aikin manzo ne kurin wai a wurin duniya gaba da dole abun da Allah ya kurin shi kenan kurin mutum zai abin da gara ma ya ci abin da gara ma ya abin da gara ma ya kashe wanda ke kashewa ya abin da gara ma ko ya more shi kenan an kare an watse haba wanda aikin manzo ne Allah ya Allah ya kai haka ne subhanallah Allah ya kai haka nan malaka cewa maka sautar da ta ma bayyana batila su zalaka zulun da kafaru wannan zakan kawure ne Allah ya sama kasa kurun haka nan kurun batila ba mun hukumi Allah bai ba sama da kasa haka nan kurun ba mun ba wannan tunanin marasa imani shi kurun an abin kurun a zo a yi rayuwa a yi ruwa a yi shibka a kwanta a tashi a hawa a more kurun shikenan haka irin wannan rayuwa ce ta marasa hankali ta marasa imani Allah ya yi Allah ya yi karin ya wannan abun gaba daya ba manufa Allah ya wannan duniya wannan rayuwa dan manufa ya ce wa ma halaka na huma illa bil haq ai ba mahalice ba sama da ƙasa sai da gaskiya sai da manuwa to shi manuwa wannan Allah ya kama wannan rayuwa ta duniya ya aiko asali hikimar Allah subhanahu wataala da ana muke muna aljanna ba mu adam aljanna ke aljanna adam ke Allah ya kaddara komai Allah ya kaddara adam an sa shi gidan aljanna aka yi maka shi komai ka ci ukul min haraka da hadisi tuma wala taqrabu hadhihi shajara fatakunu min zalimin ko komai aka ce ka ci a gidan aljanna gaba daya amma wala taqrabu hadhihi shajara fatakunu min zalimin aka ce kai da mataka komai ku tuko mori duka aljanna amma wannan ita ne kadai ka ku ci dan wadi ba aka ce fitina ta sheda adam alayhi salam matsayin shi da annabin Allah duni ba a gaba daya komai an ce ci rakatan cikin nishadi ba wani matsala amma ita daya aka ce kai ta ba amma shaidan sai da mi wasu wasu ya sa mai kai a yi hana kan daga ci don kaka da wama an kaci baka mutu ha abada kuma ka zan mala'ika ka zaka zane yi mai hudu ba da wasu wasu fadallahu ma bi gudu ƙarshe iyakai da kawowa kuma da rantsuwa ni zai kwanar min nasiru na rantsi in Allah wadda ku da siyari gaske magana kenan hada rantsuwa kai da iyakai da kawowa sai da yaudar adam ya sa ya ci wacce itace guda yanwa idan kana magana ice daya a aljanna kai yanzu ice ne wacce kaka taba ice suna da yawa kaka yi kaza kaka yi kaza nawa yake tilsawa abinda Allah haramta ka bayar ko su ne ko to shi dan ɗaya ya yi bayar sai dole abin ya bukata kai na addu'a Allah mana kare da sharri shidani mutum ya ta addu'a Allah kare da sharri shidani sai annabi ke yawan addu'a ya muqallibul qulubi sabbata qalbi ala dinik kayyata ta'awuzu ga shidani mugu mugu mutum ne mugu ne mugu ne mugu halitta ce iblis da kenan kaga adam kaga Allah ya kaddara wannan ita hindi ce daga nan sababi Allah ya to ai gidan na shigo na gidan aljanna ba a zama ba a zama nan zaman ku ya kare ina za ku duniya asalin zo ku duniya ko Allah ya kaddara ga wani abu kuma Allah ya kursa ku ga tunan kun zo wanda ya bi sako na zan aika da manzanni wanda ya bi su in manzanni ya koma gidan da ya mutu gidan aljanna wanda kuma bai ko gidan wuta kina ga haka Allah ke ne tsara abun gashi mun zo duniya yanzu muna cikin gogormayya gogormayya ce ake tsakanin mu da shaytan shi iya nema a cikin namu mu muna neman Allah karam sare shi haka ce gogormayya Allah zai akwai manzanni suka neman huddo su bayan da sare shi shi ya ja su su ji haka ake ta yi wannan su ta yi can wannan su ta yi can haka ake ta yi ana tarabawa wannan nan wannan nan har da a zo ƙarshe gaba ɗaya kenan Allah ya wannan duniya don wannan manuwa gidan gwagwarmaya ne tsakanin ɗiyan adam da iblis kuma Allah gaba nan ya rafu kabilu min suka tawo da hum kuma hikim Allah abin da Allah ƙara shi suna ganin mu mu ganin su suna ganin mu mu ganin su haka aka Allah rafu kuma ga waswasi haka nan duniya Allah ya ta da wannan manuwa gida ne na jarrabawa na gwagwarmayya mai rabo ya tsira Allah sama cikin masu tsira mara rabo kuma ita gidan wuta Allah kiyaye kin Allah bai mutu da haka da kurin da ba mun hukumi an yi su dan wata manuwa shine la bil haq walakin aktharum la ya'lamun duk da Allah yayi sama da wani ababan da wata manuwa amma hiyo mutane musan ba da haka
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون na'am Allah ce inna yawmal fasl miqatuhum ajma'in haka da kenan yanzu ga mun wala ga kenan ranar rarraba gaskiya da ƙarya shine yawmal fasl yawmal qiyama ita ce miqatuhum ita ce ranar da aka yi randabu magama ranar da Allah zai gama kowa da kowa a cikin ta da na kwarai da na banza da mutum da aljani ita ce yawmal ita ce yawmal miqatu ranar mahada qiyama can ce ranar mahada kowa da kowa yawma la yughni maula an maula an maula shay'a ranar da wani masoyi idan baka ba Allah ba kamar hanya wani naka dan iya san ka san ga yi masoyinka da mutum sabanka ne bai amana maka da komai a wani kiyama shi ma ta kan shi wala min sarun kuma cewa ba mai zuwa taimake su bai kara ma komai an ga shiga halin azaba bai iya yanto da kai bai ceto ka bai ma an wani komai kai ba zai kara ma lada ba ba zai maka wani komai kuma kana cikin halin azaba ba zai hundo ka ba daga cikin halin da ka shiga to me me wani shi illa ma إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم kina a wannan rana illa ma rahimallah kurin ba mai shiga hali kyakkyawa sai wanda Allah mai rahama kidan wani bai jibinta wani bai ma komi a wannan kiyama duk mai kyakkyawan matsayi gurin wanda Allah ya ji shi kurin ki samu tsira illa madhamullah innahu huwa al-azizur rahim shi Allah shine magwayi mai abin da yaso kuma ar-rahim mai jin bayin shi Allah ka jika mu me ce gaba إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم سبحان الله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم zina Allah yawan labarin nau'in abincin 'yan wuta mai suna itaciyar zaƙum zaƙum an ce itaciyar ita ma ice ne ma mai mutuwa tsaka wuta ice ne wanda rushin ruwa ma ya sa ice mutu ko a ita za ta mutuwa tsakiyar wuta ya ce ta'amul asim ita ce ita ce zaɓo ce abincin masu saɓan Allah masu taka dokar Allah ya ce kalmuhul ya gani fil butun Allah ka siffanta maka yadda shi an cin shi wani ita ce ne amma kalmuhul yadda ka san an narka ta gulla wanda ya san haka narka ƙarfe ƙarfe na kake a sa a wuta wasan wasan kuma digiran da yake sa ƙarfe ya zahi ya yi ruwa san da kake tausa ruwa san da kake tausa ya tausa kake juya wal wal wal wal amma tsari akwai mai kai disan har wisan da kake akwai tsari wisan da kake ko ya narke to da ka tambaye makera tagulla a digiri da take narkewa digiri da kake ba ce kaman tagulla Allah ce kaman tagulla yake annabi ya narke ya gani fil butun kuma iya tawasa tawasa yake a cikin ciki Allah ce ya gani fil butun asibita maka zahin abin da nau'in wani itacen kaman ƙarye ne da kaka tagulla kuma iya tafasa a cikin ciki ya ce yadda ka san ka kagali da habib yadda ka san ruwan zaki ya kwakwar ya juya ko haka wannan abin yake juyawa a cikin cikin ɗan wuta abin sura ƙwari akwai akwai girma kaman ƙarye na kake an raka a cikin ciki kuma iya tafasa kuma iya juya kuma iya jujjuya yadda ruwan zaki ke juya a cikin tukunya haka ke juyawa a cikin cikin ɗan wuta wannan wani nau'in azaba ta dan wuta ce Allah kiya mu iya shan wannan azaba abincin Allah Allah Allah zaba umarni ga malaiku yace khuzuhu fa'tiluhu ila sa'il jahim can ga abin da ya ci ya mai baƙe baƙe a ciki ana ta bala'i ana a cikin ana ta bala'i can ya ciwo bala'i a ciki ana ta bala'i kuma Allah ce ku kwamo shi ba barin ka za a yi ba a huzuhu an wa ce nan idan Allah ce huzuhu mala'iku ne ba yau mala'ikun Allah ka surata abin misali nan garinku a ce misali gidan sarki ya ce wa dogare ku kamo shi kasan da kasan da ko ko daga wura gari da sai mai rabo kamo ko mai rabo da kamo to Allah zai ce mala'iku ku zu a ce wani kamo shi ba ko a ce ku zu ku kamo mishi ka ba ka ka sha kamo lake Allah zai ce ku zu ku kamo shi ce fa'atulu ku tunkuɗa shi itala mana ku zan ce fa'atulu ba sha ba kasan za a kawo mutum da keya a tunkuɗa a tunkuɗa da keya ka tunkuɗa a akwai jan mutum na wulaƙanci a daga tunkuɗa da keya na tunkuɗa da keya na tunkuɗa ka haka ga musu fa'atulu ku kamo su ku rinku tunkuɗa su ta baya ta keya ina za su ila sawa da jahim kai zuwa tsakiyar jahim ga ta an ciwo bala'i ana tunkuɗa su tunkuɗa ta wulaƙanci akai su tsakiyar jahim fa'atulu na sa'adar jahim akai su tsakiyar jahim yanzu ga suna tsakiya kuma sabar azaba sun musubbu fokara asi min azabin hamim kuma allah ya tanajin wani ruwan zahi na musamman a ce kuma ku ɗauko wani ruwan zahi ku zuba aka ku zuba ruwan zahi aka daga ka can ciki da bala'i na sama azaba bala'i Allah ke yi iya shan wannan bala'i kuma ana zole shi ana zuk kadandana innaka antal azizul karim kadandana ku ne manya manyan mutane a san da kuma kai na ma kan zole ce da malaiku a zole ka ne dai na kai da girma ka shan azaba cike bala'i sama azaba ce a karim a wannan abu da zamu da ta da mi hankali ku dandana ku ji innaka antal azizul karim eh ku ne ba kasa a duniya ba su ne manyan gari masu fadi aji a gari su ne manya eh ku ne manya sun manya ku sha kuji manya ka taba ka ji manya manya ku taba ku ji eh ku tsana ku ji inna hada ma kuntum bi tamtarun tace wannan wuta da kuke ciki ita ce a can da kuke shakka haka ne kuna dan kokonto ga kunan za ci a fasirun hada am antum la tubsirun shi ma zan tsahi ne asan ga aya ce tsahi ne za ce musu an kasa gadan gadan ga wutar a ce a fasirun hada wannan shi ma tsahi ne am antum la tubsirun ko gari ne ko gari ne Allah ke yi Allah mun tsare da azabar shi Allah kare mun azabar shi wannan haka za a ma yan wuta take wuta Allah ke yi Allah kai mu gobe sai mu je mu tsaya a janna kuma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته